الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هاجه إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم سجارة كراتم منظومة الأهل أين أكفانا حالات الواجب حالات الواجب
والآلات واجب الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحالات الواجبات halaye wanda suke wajibai والمستحبات da kuma wanda suke so wanda ake so a cikin sallah للفرد سبعة على الترتيب ta أربعة منها على الوجود mm, إن يستجل قائما سنة وإن استقل جالسا سنة mm.
فبدل بكل حالة
ما تبقى فوقها ثم ثلاث تستحب بجنبه الأيمن ثم الأيسر ظاهره وظهره وبدلت إن قدري وبسقوط ما عليه يستند يسقط إلا كره كره أن يعتمد والمتنفل له أن يجلس والنصف من أجل القيام نقص
وجالسا يدخلها وقاما والعكس إن لم يلتزم قياما
للفرد- للفرد سبعة Mhm.
على الترتيب akwai tsare-tsare bakwai ga sallah ta farilla hanyar da ake ba da sallah farilla hawa bakwai ne wanda waɗannan halayen akan jerantawa wato akwai hali na matsayin da za a faɗa a yi sallah a tsaye ba tare da an jingina ba sannan halin na a yi sallah a tsaye amma bisa an jingina sai kuma a yi a zaune ba tare da an jingina ba sai a zaune da jingino sai kuma a yi ana kwance a kan haƙarƙarin dama sai ana kwance a kan haƙarƙarin hagu sai kuma a yi sallah ana rigingine to wannan su ne halayen guda bakwai wanda suke abin jerantawa salasatun minha guda uku daga cikinta على الوجود bisa wajabci ne jeran tasun wajibi ne jeran tasun ma- wajibi ne أن يستجل قائما shine je- na farko ya zamo ya tsaya kyamkyam ba tare da ya jingina da kome ba shine ya sadankanta yana mai tsayuwa ya tsaya kyamkyam ba tare da jingina da kome ba ثم استند sannan hali na biyu shine a ce ya jingina da wani abu
أو استقل جالسا yana tsayen amma ya jingina da wani abu sannan hali na uku shine ya yi a zaune bai tsaya ba amma ya zamo zaman da ya yi ya sadankanta ma'ana bai jingina da kome ba ثم اعتمد sannan kuma ya yi a zaune hali na hudu shine a ce ya yi sallar a zaune kuma gashi ya jingina da wani abu bai zauna can ba a'a ya zauna ne bisa ya jingina da wani abu
وبدلت بكل آلة كسب ما ma faukaha sallah na ɓaci da duk wani hali da yake ƙasa wanda yake yana da ikon zai yi na sama da ita abinda ake nufi a nan wanda zai sallah a tsaye kyam ba tare da ya jingina da komai ba to in ya jingina ga wani abu a halin tsayuwarsa jingina da ta kai da a ce abin da ya jingina da shin za a janye shi faduwa zai shi to wannan sallah ta sai ta zama ɓatacciya ko kuma yana da iko ya yi a zaune ba tare da ya jingina ba sai ya yi a zaune da jingino to shi ma sallar tasa sai ta zama ta ɓaci malamai suka ce wanda zai iya yin sallah a tsaye da jingino to in yi a zaune ma ba jingino wannan sallarsa ba za ta ɓaci ba yawa wanda zai iya a tsaye amma a tsayen sai ya jingina to in yi sallar a zaune ba da jingina ba to wannan sallar ba ta ɓaci ba a zancen da ya fi shuhura a masar na'am
sun masalasu tusta sannan kuma akwai halaye guda uku wanda su jerantawa tsakaninsu mustahabi ne an so abinda ake nufi da wannan yana da iko ya sallah bisa wani hali daga ciki to sai ya hala- ya yi sallah da na ƙasa da haka to sallarsa ba ta ɓaci ba amma ya bar mustahabi ma'ana ya rage wa kansa lada ya rage wa kansa lada ne
bijan biye la'aiman shine sallah yana kwance akan haƙarƙarinsa na dama
sun mal'aisari sannan in ba ba zai iya ba akan haƙarƙarin na dama yayi yana kwance akan haƙarƙarinsa na hagun
ba zahari sai kuma yayi a baya yana kwance a bayansa wato ya rigingina
wa baɗalat in ya ƙidiri in ya ƙidiri in sallah na ɓaci idan ya zama yana da iko a kan yi na sama da ita ko ko da ana cikin sallar ne da san da ya fara sallar bai da iko ya tsaya kyam to amma ana cikin sallah sai Allah ya kawo lafiya to wajibi ne ya koma ga tsayuwa kyam din a sannan ya ci gaba da jinginar haramun ne sai bayan zuwa a ce sallar ta sama ta ɓaci
wa bi su kuɗi ma alayhi yastane yasku in ya zamo sallah na ɓaci in ya zamo zai faɗi shi kansa da faɗuwar abin da ya jingina da shi inda ya sallah da jingino alhali bai yana da ikon ya sallah ko bai jingina da komai ba jingina nasa ko ya kai matsayin da da za a ce za a janye wannan abin da ya jingina da shi shi faɗuwa zai
illa kariyu illa idan ko bai kai a ce in an janye abin zai faɗi ba a'a ya dai dan jingina da shi ne amma bai ba shi ƙarfinsa ba inda a iya janyewa shi bai faɗi ba to wannan sai ya zama ya aikata karaya shine sun ke an yi atabi ya dogara an yi atamin wa bi suqudi ma alaihi yastanid yasqudu illa karihu an yi atamin
wal mutanakkilu lahu an yi jirsa mai sallah ta nafila wannan bayani da aka yi a baya ya shafi sallah ne ta farilla amma wanda zai shi sallah ta nafila ko da nafilar da take sunna ce karkarfa kamar shafa'i da wutiri ko da kamar shafa'i da wutiri ne to lahu an yi jirsa yana da damar ya yi ta a zaune a iya yin shafa'i da wutiri a zaune dan an yi shafa'i da wutiri a zaune sallah ba ta ɓaci ba amma kuma abinda aka rage lada shine aka ce na nisfun min ajali da kiyami nufisa ko na ƙasa rabin ladan tsayuwarsa ya rabu ladan da zai samu in yi sallar a tsaye to ya ninka wanda zai samu in yi sallar a zaune shi yasa yin sallar a zaune ya ba ya bayu zuwa cewa ya yi asarar rabin lada na'am
wa jalisan yadkhuluha yana da dama ya shiga sallah ta nafila da a zaune da farko wa qama ya- wa kama kuma yana cikin yi ya miƙe ya ƙarasa ta yi sallah ta nafila raka'a biyu ka fare ta daga zaune kai raka'a ɗaya a zaunen sannan kuma in ka gama raka'a ɗayan ka miƙe ka kawo ragowar raka'a ɗayan a tsaye
wal aksu hakanan ya halatta ka fara sallar ta nafila a tsaye to kuma ka dawo ka zauna sallar ta nafila wadda take raka'a biyu kai raka'a ɗaya kai raka'a ɗaya a tsaye ragowar raka'a ɗayan ko ka yi ta a zaune to shi ma dai haka ɗin dai ya halatta da zai bayi zuwa a ce sallar ka ta ɓaci ba in lam yaltazim qiyam sai fa idan ya lubinci sallar a tsaye kamar yi alkawari ya cewa lalle lalle sallar nan a tsaye zai yi tafi wannan ba daidai ba ne ya zauna na'am ba daidai ba ne yana cikin yin ta ya zauna dole ya karasa ta a tsaye
qawa'ul fawaid to ko a bayan nan ko da sauran da sauran lokacin ko to qara'ul fawaiti ramu sallolin da suka tsere ne hukuncin ramu sallolin da suka tsere wa mutum
wa wajibun qawa'u ma fi zimmati wa wajibin qara'u ma fi zimma ramu sallar da ake bin mutum sallah ta farilla da ta tsere wa musulmi to wajibi ne ya rama ta
wa rama tafrida fi umma al'ummar musulmi wa harrama tafrida fihi al'umma al'umma ta malaman musulmi sun haramta sakaci a game da rama sallar da ta tsere wa mutum da farko in mutum ya bari har sallah ta farilla ta tsere masa ya yi haramu ya aikata ba daidai ba sannan kuma wajibi ne akan sai gaggauta ramata amma in ya ki ramata har wani zamanin ya wuce to zunubin sa ya zama biyu in ya ki ramawa a zamani na uku zunubin ya ƙara ninkawa zai zama abin nukuwa yake gare shi
ومن قضى في اليوم ما لم يكن فيه a wato duk wanda ya rama a yi ne da dare ya rama adadin da ba za a ce ya yi sakaci da shi ba على المرء bisa abin da ake nema daga gare shi لم يفرد ba za a ce ya yi sakaci ba wanda a duk awa 24 ana bin su salloli da yawa na farilla amma sai zama a duk awa 24 zai salla kwana biya wato zai salla 25 to wannan ba a ce ya yi sakaci ba yadda shi mai wannan littafin ya tafi amma mafi yawan malamai ma na daga baya abin da suka tafi a kai shine cewa wanda a kullum zai rama sallar kwana biyu wato zai rama sallah goma to ba a ce ya yi sakaci ba
بناوي ما تفوت كانت Aha. a ita sallah da ta tsere wa mutum yana rama ta bi nahawi ma ta hutu irin yadda ta tsere masa
كانت فيها حبر ta tsere masa ne a halin zaman gida ya zamo sallah ta tsere masa sannan ba yana halin tafiya ba sai ya zamo shi zai rama ta alhali yana matafi to sai ya cika ta sai yi ta sallar raka'a hudu ba ya ce zai kasuru ba ba a duban sanda za a rama ana duban sanda ta tsere ne
أو سفر ko a halin tafiya ah, wato ta tsere masa ne a halin tafiya zai rama a halin zaman gida to sai dai- sai ya rama ta da kasar tunda dai sanda ta tsere masa da kasar ne
وقت الأداء مؤتبر lokacin da zai ba da ita da a ce ya ba da ita shine abin isna
ورتب الهابرتين من و... من وعى wanda ya kiyaye wato wanda ya tuna wajibi ne a kansa wajabci sharaɗi kuwa ya jeran salloli masu wakaci ɗaya a salloli biyu masu mahalarta wakaci kamar azahar da la'asar dole sai an yi azahar sannan la'asar za ta inganta in aka fara la'asar to la'asar ɗin bata inganta ba sai fa wanda yake shi azahar ɗin bata hau kansa ba haka nan dole sai an yi magarba isha za ta inganta wanda ya yi isha sannan ya yi magarba isha ta sa bata inganta ba ana bukata ya sake sai fa in ya zama magarba gaba ɗaya da mun bata waje ba a kansa ba ta yi ya zama magarba bata waje ba a kansa ba a isha ce ta waje ba to nan sai ya isha kamar misali matar da jinin hara bai ɗauke mata ba sai ko gwagwaran yadda za ta yi wanka ta salla a ta sallaci raka'a ɗaya a bijire ke to ko raka'a biyu ko raka'a uku to wannan sai a ce magarbar ta faɗi a kanta sai ta yi isha kawai ita wannan ishar ta sai ta inganta duk da cewa ba ta yi magarba ba amma lami lafiya magarba ta waje ba akan musulmi isha ma ta waje ba a kansa a ce ya fara magarba an ya fara ishar to wannan magarbar da ya bata inganta ba an wannan ishar bata inganta ba kai dole in yi magarba sai ya sake wata isha dole in yi magarba sai ya sake wata isha
وبين أرب... وبين أربع فوات معا haliratan هابرة yana jeranta sallah mai wakaci idan ya haɗa idan suka haɗu da salloli hudu da ah, wato banda suka tsere masa mutum ne ana bin sa sallah ta farilla guda hudu ko kasa da hudu uku ko biyu ko ɗaya ga kuma mai wakaci yana ana bin sa asuba ga wakacin azahar yayi ko ana bin sa asuba da isha ga wakacin azahar yayi ko ana bin sa magarba da isha da asuba ga shi wakacin azahar yayi ko ana bin sa ma da asar magarba isha asuba ga wakacin azahar yayi to duk a wannan halayen dole sai ya fi fara rama waccan da ta tsere sannan ya zo ya azahar dinnan da yake cikin wakacinta
وإن تفت بالذكر wa in tafut wa in tafut ko da a ce ita mai wakacin za ta tsere masa ya zama in ya tsaya rama sallolin nan ita wannan mai wakacin wakacinta zai fita shine wa in kharaja waqtul harirati bizikiri da in ya tuna fa farkon wanda wannan farilla ne a wancan na farkon farilla ne sharadi a wannan na biyun farilla ne amma ba sharadi ba
tuzil arba'u a alan shi yasa yadda aka faɗa a baya wanda ya fara la'asar bai riga ya isha'an bai riga ya azahar ba alhali azahar ɗin ta waje ba a kansa ta wannan la'asar ɗin ba ta ciya ce amma misali wanda ya mance bai sallah asuba ba sai ya tuna daidai lokacin azahar to bai azahar ɗin ba sai ya am bai rama asubar ba sai ya fara azahar ɗin nan to wannan ya yi zunubi amma azahar ɗinsa ta inganta tunda a nan farilla ne amma ba sharadi ba jerantawa bainal harirati wa yasiril fawaiti wajibun ko farrun gairu sharri wa amma tartibu bainal harirataini fa wajibun ko fa farrun sharri to wazil arba'u wannan ra- sallolin guda hudu a alan nazmi shine mafi daukakar karanci da aka ce wanda ake bin sa salloli kaɗan ba daidai ba ne mai wakaci sai ya fara rama kaɗan din to wurin sallah hudu su ne kaɗan din
fa qabla birati tusalla ana sallatar da sirul kowa yake kafin a yi mai wakaci
summa alqaba sannan dukkan wanda ake bin sa sallah ta farilla zai rama fi kulli waqtin wallah to ya rama halal ne a kowane lokaci ko da ta daidai sanda rana take fitowa ko daidai sanda rana take faduwa wanda a sannan aka ce an haranta sallah to harantar sallar a sannan nafila ne amma ba sallah ta farilla ba to والنفل هو أفعنا أنكم ساتشفى النفل بالقضاء لن لن يبيها to sai me man ake ana yin zuban ko inna rahman to bismillahir rahmanir rahim fasulu to wannan fasali ne lis salati al mafruḍati sab'atu awani akwai halaye bakwai da sallah ta farilla murattabati wadda take a banjerawa tu'adda alaiha ana ba da sallar ta farilla akan wa'annan
arba'atun min al hudu daga ciki bisa wajarci jeran tasin bisa wajarci ne
wa salatatu uku kuwa alal bisa cewa an so ne
allati alal wujudi wadda take bisa wajarcin awwalu na farkonta alkiyam shine a ce sallah a tsaiken bigai ristinalin ba tare ba da cewa ya jingina da wani abu ba
summa al qiyamu sannan kuma hali na biyu shine ya tsaya amma fa da jingina
summa al julus sannan kuma zama ba tare da jingina ba summa al julus sannan kuma zama da jingina
الترتيب بين jerantawa tsakanin wa'annan guda hudun على الوجود bisa wajabci ne
إذا قدر على آلة idan منها yana da iko bisa wani hali daga halayen nan guda hudu وصلى بآلة دونها ya yi sallah da halin da bai kai halin da yake da iko a kai ba kamar yana da ikon yi sallah a tsaye kyam ba tare da ya jingina da wani abu ba a'a sai ya sallar a tsayen amma ya jingina da wani abu
بدلت ثلاثة to sallarsa sai ya zama ta ɓaci والثلاثة التي على الاسم a guda ukun da yake su an so ne ba farilla ba ne jeranta su
هي أن يسلي العاجز su ita ce su halayen uku su ne a ce wanda ya kasa an hazin salasatul maskurat daga uku nan da aka fara ambata ko an hazin arba'a ce samu ku ثلاثة الم- daga wannan ukun da aka ambata ya salla على bisa جنب الأيمن karkarinsa na dama ثم على الأيسر sannan ya yi kuma bisa hagu ثم على ذلك sannan ya salla kwance rigingine yana rigingine a bayansa yana kallon sama
فإن كان في الصلاة idan ya saba a wannan ukun لم تبطل صلاته sallarsa ba ta ɓaci ba don yana da ikon yin sallar a ƙarƙarinsa na dama sai ya iya sallar a ƙarƙarinsa na hagun to ya bar mustahabbi ne ya rage wa kansa lada amma sallarsa ba ta ɓaci ba
والاستناد الذي jingina allazi tabdulu bihi salatul qadir ala tarki wanda sallar wanda yake da iko akan barinsa ke ɓaci da sababin yin sa هو الذي يسقط باسمه shine wanda shi wanda ya jingina shi mai sallar zai saraya idan abinda ya jingina da shin ya faɗi
wa in kana la yasqutu idan ya zama a'a ya dingina da shi amma dai ba zai faɗi ba nan shi ya faɗi fa huwa to makruh wannan dingina karahiya ce wanda ya ta ya rage wa kansa lada amma sallarsa bata ɓaci ba
wa amma nafila amma nafila fa yajuzu lil qadiri to ita ya halatta ga wanda yake da ikon ya yi ta a tsaye an yusalliya ya sallace ta a zaune walau nisfu ajrin a irin nan za a ce za a bashi rabin ladan wanda ya ta a tsaye wa yajuzu an yadkhula jalisa yana ya halatta mutum ya fara sallar nafila daga zaune wai koma ba da zalika in ya so daga baya ya miƙe tsaye illa an yadkhula qa'iman aw yadkhulaha qa'iman ko ya shige ta a tsaye ko ya jilisa ba da zalika ya zauna bayan tsayuwa ya raka'a ɗaya a tsaye raka'a ɗaya a zaune to duk da ya halatta illa an yadkhulaha sai fa inda yake ya shige ta bi niyyatil da qiyam niyyar yin ta a tsaye gaba ɗaya fahimta duk julusuhu ba da zalika to a ce ya zauna bayan gashi ya yi niyyar zai sallar gaba ɗaya a tsaye ya zamo haramun haramun ne ya ce zai zauna fasulu wannan fasali ne yajibu qaba'ul mata wajib rama abin da ake bin mutum na daga sallah wajibi ne wala yajibu minas salawati na daga salloli na farilla ولا يلم التفريد فيها wa bai sakaci a cikin ramuwar bai halatta ومن صلى كل يوم wanda ya sallaci a kullum kwa- sallar kwana biyar فليس بمفرد to ba za a ce bai bi faridin ya yi sakaci ba
ويقضيها على mutumin da sallah ta tsere masa ta farilla har lokacin ta ya fita ya zama masa wajibi ya rama ta irin yadda ta tsere masa bisa tsarin da ta tsere masa إن كانت idan zama sallah ce da ake yin aka yi ta a halin zaman gida ta tsere masa ne a halin zaman gida قضاء to in ya tashi ramawa sai ya rama ta a matsayin sallar zaman gida ko da a ce zai rama ta a halin tafiya وإن كانت تفرد idan kuma ta tsere masa ne a matsayin sallah ta tafiya a halin tafiya ne tafiyar da ake kasaro sallar nan ta kubuce bai yi ta ba har wakacin ta ya fita قضاء تفرد to zai rama ta a matsayin sallah ta tafiya ko da a gidansa zai rama sallah
سواء shine yace daidai كان من القضاء ya kasance yayin rama sallar nan a halin zaman gida أو في سفر ko a talin tafiya
والترتيب بين الأجرين jeranta tsakanin salloli biyu mahalarta wakace su ne azahar da la'asar da kuma magarba da isha ita asuba ba ta haɗa wakaci da duk wata sallah ba amma azahar ta haɗa wakaci da la'asar magarba kuma ta haɗa wakaci da isha to وبين jeranta tsakanin azahar da la'asar ko kuma jeranta tsakanin magarba da isha wajibin abu ne wanda yake wajibi ma'a zikir matuƙar dai an tuna
وبين يسير الفرد haka nan jerantawa tsakanin musulolin da suka tsere masa wanda ba yawa ne da su ba مع الأجرين tare da sallar da wakacin ta ya rigaye واجب wajibi ne مع الذكر amma wannan wajabcin ba sharaɗi ba bambancin sa kenan da na baya ma zikiri matukar da ya tuna
واليسير sallolin da ake cewa yan kaɗan ne ba masu yawa ba su ne salloli hudu fa'adana ko ƙasa da sallolin guda hudu a kamar wanda aka gaban sallah uku ko sallah biyu ta farilla to irin wannan shine aka ce ba ya ma yi nafila ba ba daidai ne a wato ko a shine aka ce ma wajibi ya jeranta ta tsakaninta da mai wakaci ya fara rama wannan da suka tsere masa kafin a ce zai mai wakaci to Allah ya gane da mu da ta shi makana alaihi a arba'u salawatin fa aqalla ko da saurani ba kan wala ta na fulma alaihi da qara'u to mubashiran din ya sun an zo a karasa gaba daya so da ke zama a mun an yi na gaban a fana a kan rafkanuwa ko alhamdulillah na'am kamar a wanda halin tafiya lokacin sallah ya shiga Mm.
amma zuwa can da ya sauka Mm.
lokacin bai fita ba a ai shikenan ya samu sallar zaman gida sallar zaman gida zai ba zai yi ta tafiya ba ko da abin da ya rage iyaka gwargwaron yadda zai sallar ne shi yasa wanda halin tafiya bai azahar ba bai la'asar ba ya ci gaba da tafiya ya dawo gida sai zama abin da ya rage masa ma bai fa ai raka'a biyar ba to dukkaninsu dai zai yi su sallah ta zaman gida da azahar din da la'asar zai rama su raka'a hurhudu to kenan misali ko wanda ya biyu na ko misali wanda ya zamto ya yi irin sallar matafi bayan ya dawo lokaci bai fita ba A'a.
kenan sai ya rama a ba magana ai in ya riga ya yi ta a matsayin sallar matafi matakar da ya yi ta a wakacinta yanda aka ce to don ya zo gida da sauran wakaci ba a cewa sai ya sake ta yawwa ba a cewa sai ya sake ta na marabi ta ma na na rufe masu lokaci tana lokaci daya eh amma Allah da Allah eh wanda ya bari da sha haka kuma ya rufe ne a to da aka ce a yi su wakaci daya a nan da tana lokaci daya eh a abin da ake nufi yanzu misali ita a zahar da la'asar akwai wani wakaci ma wanda bai fi a yi raka'a hudu ba wanda wannan wakacin muhutari ne na azahar muhutari ne na la'asar yau har malamai suke cewa a sannan daidai sannan da mutum biyu za su yi sallah ɗaya a zahar ɗaya la'asar to kowa a cikinsu ya yi daidai ba wanda za a ce ya yi ba daidai ba shi wanda ya yi la'asar ya yi ta ne a wakacinta shi ma wanda ya yi azahar ya yi ta ne kafin a ce wakacinta muhutari ya fita to kuma idan la'asar ɗin ta zo a bayan wannan wakacin to ita dai azahar har yau wakacinta ne laruri kuma daga nan ita la'asar wakacinta muhutari ita kuma azahar wakacinta laruri har kuma rana ta fara jaja to asar ya zama wakaci laruri na la'asar ita ma kuma azahar din wakacinta ne laruri haƙƙi zuwa rana ta faɗi wakacin azahar da la'asar baya fita sai rana ta faɗi yawwa to haka magarba da isha su ba su haɗa wakaci muhutari ba ba inda suka haɗa wakaci muhutari amma dai sun haɗa wakaci laruri na'am yawa a zancen da ya fi shura wajen malikawa kaga da suka ce wakacin magarba mutari takaitacce ne ba yawa ne da shi ba a to da wannan wakacin ya wuce ita wakacin magarba laruri ne daga nan har alfijir ya keto ita kuma isha su wakacin ta yana farawa da ɓuyan shafaƙi wanda kuma wannan yana zarcewa wanda mutari ne yana zarcewa har zuwa sulusin dare na farko daga sannan kuma sai wakacin nata ya zamo laruri ba mutari ba ne sai ya zama sun yi haɗu kenan da ita azam magarba to shine abin da ake nufi na cewa sun haɗa wakaci to alhamdulillah kafaran kwallo shi Na'am.
wancan yana nufin kamar wanda a halin tafiya lokacin la'asar ya shigar masa Mm, amma bai yi ta ba sai bayan ya sauka kuma da ya saukan lokacin la'asar din bai fita ba Mm.
sai ta yi sai ya raka'ar a ya raka'a biyu a Sannan wannan ai ba wannan daidai ba sai ne ya rama kenan ya ya rama na'am tun daga wakacin da asar din to kai me yasa ka yi sallar a- a- ai wakacin na wakaci ne mutari na ta inda za a ce rama ta a matsayin sallar tafiya in ya zamo zai yi ta ne bayan rana ta faɗi na'am yawwa shi ne sai ya rama ta a matsayin sallar tafiya na'am to to alhamdulillah wani gyara ne Hmm?
gyara ne a nan da zai sa talatin alal nuzubi awa a arba'atun din ya fi amma dai abinda shi yasa ya faɗi salasatun duban wanda suka ce da mun jirantawa tsakanin tsayuwa istinadan da kuma zama istiqlalan ba wajibi ba ne yawa tsayuwa mustahabi ne to kokarin ta fatiha daya salatu fatiha Allah ya ba mu fahimta Allah ya hore mana